ne sai an ɗauko a nuna mana a intanet ko a kafar sada zumunci an yamu ma mun ɗauki wa'azin idan kuɗi zai hana mutuwa da ba su mutu ba idan mulki zai hana mutuwa da ba su mutu ba idan ana sayan rai za su iya saya amma Allah ya ce a'a kowa ya je makansa hisabi na rantse da Allah abinda duk waɗannan da suka mutu wallahi cikin aikin su ba abin da ya shafe ka abin da ya shafe ka Allah ba zai kira ka ba ranar tashin alkiyama akan su wallahi ba zai kira ka ba ka san inda zai kira ka wallahi zai kira ka akan naka yanzu dalilin mutuwar in kai zage-zage kai ta faɗan abin da ka faɗa da kyawu da mummuna da sharri da ƙazafi su za a kira ka kuma a tambaye ka dalilin mutuwar wani ta jawo maka musifar da Allah sai ya ma hisabi a kan me don ya mutu nawa ka samu za ka jawo maka kanka hisabin da sai Allah ya kira ka yana tambayar ka kuma yadda hankali kuma wanda Allah karar ya ce la tasubbul amwat manzo Allah ne yake magana ni ba ni bane ka daina fassarawa da ni ba ni bane la tasubbu al-amwat fa innahum qad madaw ila ma qaddim kar ku zagi mamata domin su mamatan nan sun tafi inda suka gabatar da aikin su suna can da shi me naka a ciki kai fa in azaba ne ma bin an ce kai mutum azaba da me zaka fara wuta zaka dauko ai wutar ba ta ka bace ta Allah ne kuma shi la yau azubu bin nari illa rabban nar da me zaka yi mutum a hisabi in aljanna ce zaka yi dauko ka bashi jin dadi to wa saka a ciki kake ta wasu abubuwa ja bakin ka kai shuru ni ba na cewa dole sai ka yafe masa ba ko ka ki yafewa ko kar ka yafe amma ya za a ka fitar da kanka ko ka yafe ko kar ka yafe wannan haƙƙin ka ne ba ruwa na da wannan amma in gaya maka cewa fa duk abin da za ka yi maras kyau to sai ka shigar da kanka a ciki kuma wallahi la wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ni malami da yazo sharhi kan wannan hadisin sai yake cewa ko kafiri ya mutu kar ka zage shi don manzo Allah kawai la tasubbul amwat ba cewa la tasubbul amwat al muslimin ba ka ci gaba da zage littafin ka zai nuna maka ka ci gaba da yin addu'a littafin ka zai nuna maka shine kawai ni ba ruwana wallahi godiya ta tabbata ga Allah bai gushe ba shi Allah ne kuma ba zai gushen ba shi Allah ne bai gushe ba shi ne babba maɗaukaki bai gushe ba shi ne mahalicin komai bai gushe ba shi yake jujjuya dare akan rana da wannan yake ɗaukan rayukan mutane bai gushe ba yana juya dare akan wuni bai gushe ba masani ne a zuciyata masani ne a zuciyarka bai gushe ba masani ne akan abin da na faɗa da abin da kai ka faɗa bai gushe ba Allah masani ne abin da ke cikin ƙasai da abin da ke cikin sammai Allah bai gushe ba ya san komai duk ɗaya ne a gurinsa ko ka bayyana ko ka rufe ko ka ɓoye ko ka fito fili duk ɗaya ne a gurin Allah ko ka shiga cikin dare da duhun dare ka yi saɓo duk ɗaya ne da daren da ranar duk ɗaya ne babu abin da yake da duhu ne a wajen Allah. A, baka san Allah shi ne mahalicci ba? Baka san shi halitta ka ba? Baka san zai baka labari ba? Baka san zai hukunta ka ba? Baka san zai tada alkiyama ba? Baka san akwai gidan wuta ba? Baka san akwai gidan aljanna ba? Baka san dole sai ka kirga abin da kai ba? Me yasa zaka jawo makanka musifa? me yasa za ka yi abin da sai Allah ya ƙure ka shin baka san ya san zuciyarka ba baka san shi ya halitta ba da ikonsa baka san kuma shi yake hukunta halitta da ilminsa ba baka san kuma shi ya keɓance su da mashi'arsa ba wanda kaga ya mutu mashi'arsa sai ta je kansa wanda kaga ya rayu mashi'ar Allah ne ta je kansa ba mai rayuwa sai yadda Allah ya so ba mai mutuwa sai wanda Allah ya so ya mutu baka san Allah shi ke juya al'amuranka na ka samu abinci ko ka rasa ko ka samu kuɗi ko ka rasa ko ka samu lafiya ko ka rasa ta baka san Allah da hikima sai yake juya wannan ba yanzu kai baka ɗaukan Allah yana da iko akan ka kake ta maganganu muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma muna shaidawa lalle Annabi Muhammad bawan sa ne kuma abinin sa ne yardaddansa ya aiko shi zuwa dukkan halitta yana albishir ga masu imani za su shiga aljanna yana kuma gargadi ga waɗanda za su shiga wuta ya yi kira da izinin Allah zuwa ga hanya madaidaiciya fitila ce mai haskakawa ira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da matansa tsarkakakku iyayen muminai tare da aminci da amintaswa ta ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah yana sanya masa mafita wanda ya dogara ga Allah Allah yana azurta shi ta inda baya tsammani ya ku bayan Allah hakikatan ya taɓe kuma ya yi asara wanda rabonsa ya zamanto duniya ce kadai bai da rabo a lahira wannan ya taɓe ya yi asara ka sani ya kai ɗan adam ya kai wannan mutum hankula na masu mulki ko da sun kasance masu yawan shekaru da girma hankulansu a rikirkice take saboda yawan shagaltuwa da wasu al'amura suna buƙatar a faɗakar da su shi yasa wannan hudubar take buƙatar faɗakar da duk waɗanda suke shugabanci ɗan uwansu shugaba ya mutu kamata ya su ɗauki wa'azi zukatansu komin shekarunsu takan nitse cikin tunanin wasu abubuwan da ba su kenan ba don haka zukatan suna buƙatar a yi musu wa'azi domin su fita daga cikin wannan dogon tunani da suka fada na rashin tunanin lahira da kayar da mutane da mutuwa da hisabi da za a musu sun nutse cikin tunani da tara abun duniya sun nutse cikin abubuwan da ba za su amfane su ba a lahira idan aka tunatar da su wala Allah a ɗauke musu wannan hijabin su rinka tuna lahira don su yi adalci cikin al'umma kuma wataƙila a sassaƙe musu wannan makanta da take cikin zukatansu na tara abin duniya da ba zai yi amfani ba da kuma kasa yi ma al'umma amfani babu shakka ya yi nauyi kuma ya yi tsatsa a cikin zukatan wasu daga cikin masu mulki ko kaɗan ba su tuna lahira wanda suke tunawa jam'ar duniya ya za a yi su tara duniya kawai wannan abin ya yi tsatsa a cikin zukata ganan Allah ya ɗauki ɗaya daga ciki ya yi wa'azi Allah ya nuna cewa ba a tabbata Allah ma cewa ya gaya musu mata'ud duniya qalil jin dadin duniya dan kadan ne Allah ya wasafta duniya da cewa jin dadi ne dan kadan cewa ita dadi ne mai gushewa babu shakka kai ka sani daga abin da aka baka dan kadan daga nan ya kamata ka yi tunanin kadan domin ba za ka tabbata cikin wannan hali ba idan ka ji daɗi da abin da aka baka ɗan kaɗan ba ka saɓa ma Allah ba jin daɗin kawai kake ba saɓan Allah shi ma Allah ya ce lahau ne da la'ib wasa ne da wargi kawai ba abin da zai yi maka da kuma adon duniya Allah ya ce a gaya maka lalle lalle rayuwar duniya jin daɗi ne da ɗan wasa da ado sannan sai ya ce lalle gidan lahira a can ne rayuwa take da dai kun kasance kuna da sani ya kai mai hankali kada da wannan ɗan kaɗan ɗin da aka baka ya shagaltar da kai ya sa ka kai ta saba ma Allah kana cutar mutane kana tara abun duniya rayuwar da za ta ƙare ta bar wata har abada ita waccan rayuwar ba ta ƙarewa ta lahira samartaka a cikinta baya tsufa kamar yadda Hudaili yake faɗi Allah ya masa rahama yake cewa da duniya ta zamanto kaskon zinari ne amma mai karewa lahira kuma ta zamanto kanzon gayan tuwo mai wanzuwa yace wallahi da zan zaɓi kanzon tuwo mai wanzuwa bar zinarin da yake mai karewa ta yaya shugabanci da waɗanda suke shugabanci da talaka wani yana mantawa da al'amarin duniya sai ya zaɓe zinariyar da bata da za ta ƙare ya bar zinariyar da ba ta ƙarewa yi amfani da hankalinka kai shugaba ko kai gwamna ko kai sarki ko kai malami ko kai talaka ko kai wanda ba kowa ba ko jahili ne aikin sabo yi amfani da hankalinka shin Allah ya baka duniya kamar yadda ya ba Sulaiman dan annabi Dawud ta yadda muka bashi mulki na duk duniya gaba ɗaya muka bashi mulkin aljami da mutane kai har tsuntsaye Suleiman yana mulkarsu dabbobi a daji sun san da mulkin Suleiman iska da take kadawa wadda dan adam yake sheka Suleiman sai ya ga dama take tafiya kun taba ganin mai mulki irin wannan ina yake yau kai ne aka baka ko an baka jiha ko an baka local ko an baka kasa ko wani abu mai kama da haka a cikin an baka kasar gaba daya tsuntsun da yayi gida a bishiyar gidanka baka san da shi ba balle ka mallaki dukkan tsuntsayen duniya wannan ma ya mutu ina za ka je dole mutuwa za ka yi Allah ya ba mu Suleiman wannan iska tana gudana yadda ya ga dama sannan bayan wannan Allah ya ce mun ƙara maka wata kyauta kyauta wanda Allah tabaraka wata ala bai ma faɗi kyautar ba ya ce mun baka kyauta baiwa ce muka yi ma kuma wallahi ba lissafi ba mu ce kai dan wani ba ne ko shekarunka kaza ne ko kayi kaza ba lissafi muka maka kyautar amma Allah ya kashe shi duk da wannan abun da aka ina wani mai mulkin Najeriya ina wani mai mulkin jiha ina wani wanda yake jin wai shi ne a gaya ma ba za ka ji ba a ce maka Allah ya ce ba za ka ji ba a ce maka saurara ba za ka saurara ba a ce maka kar kai zalunci sai ka yi a ce ma kar ka cuci talaka sai ka yi ga wanda duk da wannan mulkin yana gyara tururuwa yana ba ta hanya Suleiman amma ina yake a yanzu ina yake a yanzu wannan Allah ya ce duk da haka Suleiman ya zo yake cewa wannan abin da Allah ya mun ya yi ne don ya jarraba ni zan gode ma Allah ko zan saba ma Allah wallahi billahi waɗancan mutane sun rayar da ƙasa sama da yadda ku kuka rayar da ita Allah ya musu karama da mutunci da girmamawa sama da yadda ya muku a wannan lokaci Suleiman yake cewa wannan falala ce daga Ubangiji na domin ya jarrabe ni ko zan ko zan gode masa ko zan kafirce wannan magana ce mai fasaha ga wanda yake da hankali cikin masu mulki idan ya ce duk abin da aka bashi jarrabawa ce ko ya kafirce ko ya gode ma Allah ko ya butulce duk da haka Suleiman yana jin tsoron cewa kada fa wannan abin ya zamanto istidraji ne daga wajen Allah zai kama shi ta inda baya tsammani wannan shi ne abin da Suleiman ya ba da saƙo wa mutanen duniya da masu mulki cewa istidraji ne kuma sannan ya ƙara da faɗin Allah na rantse da Ubangiji wallahi sai ya tambaye su dukkan abin da suka aikata sai ya tambaye su na rantse da Ubangiji sannan kuma ya ƙara da cewa abin da suka yi ko da misali ƙwayar zarra ne sai sun zo da ita in ji Allah kuma ita ƙwayar zarra ta isa in kafa sikeli maka hisabi ranar tashin alkiyama mai mulki kana tunanin wannan ƙwayar zarra cikin aikinka sai Allah ya kafa sikeli don ya maka hisabi mutane nawa suke da haƙƙi a kanka ina tausaya maka matuƙar tausayawa da kake neman mulki da kanka da kake neman wannan nauyin ya hau kanka da kake neman ka ɗauki amanar al'umma da kanka ba wanda ya sa ka tilas waɗancan fa Allah ne ya naɗa su akan wannan abin ba ma nema su kai ba Allah ne naɗa su akai ba nema su kai ba amma suna kukan cewa ko da ƙwayar zarra sai Allah ya hukunta su ina ga wanda ya fito ya rubuta ya buga hotonsa ya ce dan riƙon amana dan cire kitse a wuta dan zan tsare jininku da dukiyoyinku da hankulanku shi kan ya ba da shaida har da stamp Allah yana kallon ka yi amfani da hankalinka cikin abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa da duniya ta kai nauyin fiffiken sauro da ban shayar da kafiri ciki ba wato da duniya tana da darajar fiffiken sauro da ba zan ba mu kafiri ruwa ba jefa jinka zuwa ga abin da jibrilu ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi da sunan sai ce ya Muhammad ya ce Allah ya ce a gaya maka Muhammad a gaya maka ka ji ba Allah ne ya ce a gaya maka ya Muhammad ka rayu yadda ka ga dama fa innaka mayyitun rayu yadda ka ga dama ko da halal ko da haram ko da me ka rayu yadda kake so ka ji daɗi ko da kayan mutane fa innaka mayyitu wallahi zaka mutu Muhammad ake gaya mu haka Muhammad ake gaya mu haka yace so duk wani abin da kake so ɗauko shi ka so shi duk yadda kake son sa makale masa kankame masa kar ka rabu da shi fa innaka mufariquhu wallahi sai ka rabu da shi yace aikata kuma aiki abin da kaga dama in kana son cin mutuncin kowa ka ci in kana son wulakanta kowa ka yi in kana son komai fa innaka majaziyun wallahi sai mun saka maka da abin da kai waye zai kawar da wannan akan wani mai mulki ba wanda ya isa ya kawar da wannan yace kai duba irin waɗannan kalmomi masu girma yadda suke sare gwiwar duk wani mumini kuma yana tuna maka cewa zaka rabu da dukkan masoyanka masu ziga ka ba inda za su kai ka kai ne kaza kai ne kaza kai ne kai kaza duk ƙarya ce ba inda za su yi maka wallahi ranar bisna ka ba mai saka kafarsa ku tafi tare rana ce dai basoya sai sun rabu da kai za kuma musakan ka maka akan ayyukanka bai gushe ba yana nasiha yana faɗa yana cewa da tambayoyi masu ratsa zukata masu tada hankali yace ina annabi adam uban na farko uban na ƙarshe ina yake yace ina nuhu wanda shi ne shaihin manzanni ya fi kowane manzo tsufa a duniya shi ne shaihin manzanni amma duk shekarun nan sai da ya mutu yace ina idris wanda mun ɗaga shi makanan aliyan yana ina yace ina ibrahim wanda yake badaɗi na ne badaɗi na ne Allah ya ce badaɗi na ne na riƙe shi badaɗi na mawallahi sai da na kashe shi ba daɗi